بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a sha hudu ga watan rabi'ul akhir shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin sha tara ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shi ne darasi na bakwai cikin jerin darussa wanda muke musu sake da ladabi da biyayya daga wannan aji na fasul shekul albani بالأصول daga makarantar Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar marigayi Sheikh Abdali Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa kamar da muka saba muna yin karatu na da tambayi guda uku wanda suke karantar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafakin magabata dangane ga ladubba da tsare-tsaren rayuwa da yadda ake hulɗa da ɗan uwa mutane da musulmai da makwabta da sauransu kitabi na farko shine littafin al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba kitabul adab al-Imam al-Hafiz Abu Bakar ibn Abi Shayba rahimahullah wanda ya rasu ne shekara ta 235 yake cewa a lamba hadisi na 36 حدثنا غندر عن شعبة عن عاصم قال قلت للقاسم أتكره للرجل أن يمدح أخاه وهو شاهد قال نعم قال فقلت له فإن كان غائبا قال كان يقال لا تمدح أخاك wannan akari al-Imam Ibn Abi Shayba ya karbo shi daga Muhammad ibn Ja'far gundar daga malamin sa al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj an Asim ya'ni ibn Sulaiman al-Ahwal qala Asim ibn Sulaiman rahimahullah yace qultu li Qasim na tambayi malamin al-Qasim yace mushi atakrahu lirajuli an yamdaha akahu kana ganin kyamar mutum ya dinga yaban dan uwansa ya dinga zuga shi yana mushi ainihin yabo wa huwa shahidu alhalin shi wanda ake yaban yana ji yana gani akan idansa qala na'am yace kwarai ko ina kyamar haka qala sai ya sake cewa qultu lahu sai na ce masa in ji asin kenan fa in kana ghaiban to ina kuma idan wanda kake yaban baya kusa qala isaki cewa kala yuqalu an dai ce la tamdah akhaka an hana ka ka dinga yaban dan uwanka yana nan ko baya nan ba abba ne da ake ake so a yawaita wa sana abu dawud umar ibn sa'd an sufyan an laythin an tawus an ibn abbas qala لا أزكي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يقرأ كون إسنادي دقا أبو داود عمر ابن سعد الحقري ما لم نسمع مسلم يوانا دا الأربعة yana daga cikin wanda sun rasu da wuri a shekara ta ɗari biyu da uku ya rasu wato ya da hadisi a cikin sayin muslim afwan bai ma da musulman muslim an sufiyan daga sufiyan ya ibn sa'id ibn masruq abu abdullahi thauri babban malamin nan daga cikin thaur ibn abd mana rahmatullahi alayhi malam sa'id malam sufyan dan sa'id yace allai huwa ibn abi sulaym an qawus daga qawus ibn kaisan al-yamani daga cikin 'ya'yan fursawa wanda aka kamo su a cikin bayi suka waye gari suka zama manyan malamai shi abin da sake ce mishi qawus ana cewa لأنه طاووس القراء domin shi wani dan gayu ne a cikin alarammomi a wancan lokacin an san makaranta da alarammomi ba su cika damuwa da gyaran jikinsu da yin gayu ba sai zama shi kuma baya yin haka yana ainihin wato yin gayu sosai lafazin bawus wajen wajen karanta shi wawun din yana da madda bawus kamar abu dawud amma a wajen rubutu iri biyu ne idan suna ne alal kaga ai qawusu shine dai wannan dabba da ake ce ma dawisu da Hausa alama wannan kalmar ce aka mai da ta kawai dawisu ko peacock shine ko da tsuntsun nan dan gayu mai kala haka daban-daban mai takama din to idan an zo karantawa dawisu ne fawu saga akwai madda fabi'i amma idan za a rubuta kalmar ɗayan biyu ne ko dai ya zama alani sunan yanka ko ya zama ismul jins idan kana referring din shi to tsuntsun to sai ka sa wawu wawus idan kuma kana referring din shi to sunan wani mutum kamar anan to sai a sa wawun daya haka Imam Sagani ya faɗa a cikin littafin shi wanda yayi tatma akan littafin Al-Jauhari As-Siha na Arabiya haka nan kuma ainihin wato al-Imam tajulin sorry al-imamu az-zabidi shi ma ya kawo a cikin tajul arus kamar da ake rubuta abu dawuda kaga zaka ga wawun ɗaya ne a jikin sunan abu dawuda maimakon wawun biyu to haka dawu zaka saka wawun ɗaya ne idan sunan mutum amma idan sunan tsuntsun kake nufi sai ka saka wawun kuke zaka saka wawun ɗaya idan sunan mutum ne idan sunan tsantsan kake nufi suka saka wawun ne Allah ya samu dace Al-Imam Sagari babban malami ne asalin shi mutumin Indiya ne ya rasu shekara ta 650 na'am idan wajen nutuk za za za a furta wawun din duka za a furta maddar wajen nutuk eh za a ce tsawu su ba tsawu su ba tsawu Al-Imam Bawus Bawus ibn Kaisar rahmatullahi alaihi wanda tabi'i ne cikin tabi'ai ya rasu ne a shekara ta ɗari da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yake ruwaitowa daga malaminsa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa yake cewa la uzakki ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam ahada yace ni ba zan sake yi ba wani tazkiya in ce na yarda da shi ɗari bisa ɗari ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana faɗa ne ala wajhil umum wato ya yadda da wani irin yadda da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amince da dabi'u da tsare-tsaren wani mutum wanda ba ma'asumi ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ba zai yi wannan ba قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمضح رجلا عند ابن عمر فجعل ابن عمر يحتو التراب نحو وجهه بأصابعه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحتوا في أفواههم التراب daga malam Yunus ibn Muhammad al-Mu'addib al-Baghdadi al-Hafiz wanda malam Muslim Muhammad ibn Hanbal ne rasuwarsa shekara ta 208 yana daga cikin rijal jama'a daga babban malami Hammad ibn Salama حماد ابن سلمة ابن دينار البصري ابن أختي حميد الطويل حميد طالب أنس بن كان محيف يسن الإمام يا ابن الإمام علي بن عبد الله بن المديني yana cewa man takallama fi hammadin fattahimuhu fi dini duk wanda kaje yana sukan hammadu dan salama to ka tume shi game da addininsa akwai maganganu da malamai suke ta yi akan qadiyar malam Hamadu dan Salama ya rasu a shekara ta 167 Imam Muslim ya fitar da hadisan shi musamman hadisan shi daga wannan kawun nasa da kuma ainihin wato daga Sabit ibn Aslam ya samu wata matsala ne game da wasu hadisai na ru'yatullah wanda ya ruwaito su aka aka yi masa inkari akai koda ka ji malamai sun wata magana akan shi to ba ta wuce wannan mas'alar ko mas'ala ce sananniya a gun malamai al-imamu ibnu hibbana a cikin kitabu thiqat dinsa sai da yayi ma imamu al-bukhari shagube akan cewa dan me yasa imamu al-bukhari zai kirwaito hadisin ainihin wato Abubakar abba sorry abin nan Hamad dan Salama kuma ya ruwaito hadisin su Abubakar ibn Ayyash yasa hadisin wani da wani yace in ana magana wai ya samu wata matsala ne kashin rayuwarsa da wanda ta sufi shi matsala haka yace walam yunsif man janaba hadithahu wanda ya ki hadisin wannan malamin bai adalci Imam Zahabi ya ce wannan maganar da Bukhari yake. Kuma Imam Bukhari shine aka sani cewa ya kyamaci hadisin Hamad dan Salama ta fuskar ruwaito su da yawa. Sai dai ruwaito su a cikin mutaba'at. Sai kuma kwaya daya da ya ruwaito wanda yake cikin kitabun Raqa'iq karkashin mas'ala ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna libni adama wadiyan min wadin min zahabin la tamanna an yakuna lahu wadiyan dan adam da yana da fage guda na zinariya da sai yayi burin ya zama guda biyu bayan da ya kawo wannan sai kuma ya ce a Hammad dan sa qala lana Abul Walid haddathana Hammad ya kawo shi da irin wannan yadda yake wannan salam cewa Hammad bin Salama ya ruwaito daga Ibn Abbas kaza ka daga wanda daga wanda daga Ibn Abbas akwai bin Mas'udin namanta cewa da mun kasance muna ganin wannan magana ma alqur'ani har ba sai da Allah ya saukar da fadin sa alhaqumut takathur hatta zatul maqabir yana na cikin kitabur raqaiq wannan ne kadai wurin da ya ruwaito hadisi kai tsaye daga Hammad bin Salama a cikin sahih Bukhari da haka malamai suke ganin yayi muhayyada sani Allah shi kyauta Al-Imamu Zahabi a cikin surar Alamin Nubala ya mishi kirari sosai da yake cewa kana baharan min buhuril ilm wa lahu awhamun fi sa'ati ilmi ko fi sa'ati marawa wa huwa saduqun insha Allah wa laysa fi itikani ka Hammad ibn Zayd yace wajen karfin hadda bai kai takwaransa ba Hammad dan Zayd dama Hammad ibn Zayd ibn Dirham wannan kuma Hammad ibn Salama ibn Dinar don kana so ka gane wane ne a sama wajen hadda sai ka kalli sunan kakannin wanda sunan kakan shi shine a sama wajen daraja to shine a ƙasa wajen hadda da dinar da dirham wanne ne a sama dinar ko to me wannan kakan sai ka juya upside down ko mun ga wannan Hamad ibn Zaid ibn Dirham kaga dirham azurfa ke wannan kuma Hammad ibn Salama ibn Dinar kaga dinar dinari kenan ko to wanda kakan shi sunan shi yafi daraja a kasuwa a wajen hadda kuma shine a kasa shine haka suke wannan lugus Allah ya gafarta musu gaba da almuhim wannan isnadi zuwa ga Aliyu ibn al-Hakam al-Bunani wanda shi kuma rasuwarsa shekara 131 yace daga Aba ibn Abi Rabah anna rajulan kana yamdahu rajulan inda ibn umar wani ne yazo yana tayaban wani a gaban abdullahi dan umar a wata riwaya an ce shi kanshi abdullahi ne ake yaban shi kamar yadda yake cikin musnad imami ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi faja'ala ibn umara yahfu turaba fi wajhihi sai da abdullahi dan umar sai dosa ibar kasa yana watsa mishi a idansa a fuskarsa وقال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce idan ra'aytumul maddahina in kuka ga masu yiwa mutane yabo masu yiwa mutane san kira fahfu fi wujuhihim turab ku watsa musu kasa a ido yanzu wannan fasara kun ga ta dace da fasara da muka ji a baya daga wani sahabin shi ma shine Amr dan Yasir da fasarorin sahabbai mabambanta wanda suke ganin cewa hadisin yana nan akan zahirinsa ɗiban ƙasa da watsawa banda ta'awilat wajen kala shida da muka ji wasu malamai sun yi mishi amma dai wannan shine zahirin abinda hadisin yake bayyanawa kuma shine fahimtar sahabbai game da hadisin su almadahuna sune waɗanda suke zuwa gaban mutum su dinga ziga shi suna yaban shi da abin da yake halakariya ne ko da abin da bai kai haka ba me yasa aka hana saboda wannan yana rudan mutum zai sa mutum ya tsammanin da gaske ne abin da ake faɗi shikenan ba zai ƙara wani ƙoƙari wajen neman wani alkhairi ba sai ɗauka ai shikenan ma wani ma hai dinga tutiya ya ce ai ma an ce kaza a kai ai su wane ma sun ce ni kaza ne ai wane ma ya bani tazkiya to wannan sai ya ruɗe shi da ka shi sa ake so ka kiyaye bakinka daga yawaita yaban mutum musamman a gaban shi amma duk da haka kuma sai aka samu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace ya yabi mutane kuma an yabe shi a gaban shi an kuma yabi waninsa kuma ya kyare to ya kenan alal misali idan muka kalli cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabi waka inna min min ash-shi'r al-hikma kaga ya yabi waka umuman ya yabi waƙar wani mawaƙi cewa wannan waƙan kiya asdaqu kalimatan kalimatin qala hasha'i ya yabi sayyidina Abubakar a gaban shi yace law kuntu muttakhidan ahadan khalilan lattakhadtu Abubakar ya yabi sayyidina Uthman akan idansa yace mala'iku suna jin kunyarsa ya yabi sayyidina Umar akan idansa ya yabi gabaki ɗayan ansar al-ansaru shi'arun wan nasu difarun yace innakum lataqilluna fil mas'al inda al mas'ala wa takthiruna inda inda al fada kuna da karanci wajen roko amma in aka ce afto jihadi kun fi kowa yawa yace da mutane za su rabu zuwa kungiya kungiya da na shiga kungiya ansar kuma duk wannan a gaban sa ne kuma duk yabo ne to ya kenan haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a ya ya ainihin wato ga an yabo wani bai hana ba shine irin yadda sahabbai suka zo suka dinga ainihin ambatan alal misali irin ambatan da aka yi ma Abdullahi dan Salam a gaban shi an yabe shi aka ce ai khairuna wa bunu khairina sannan wata yi annabi sallallahu alaihi wasallam waka wa kina rasulullahi yatlu kitabahu kaza kaza kaza sai ta faɗa abinda ba daidai ba annabi ya ce banda wannan Ka'ab dan Malik ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam waka har Annabi ya mishi kyauta. To kuma ga shi yanzu shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a dinga yi. Zaka sai malamai suka ce abun ya kasu gidan. Akwai yabo wanda zai zama za a karɓe shi idan ya zama ya tsaya a iya gaskiya. Kuma ya zama akwai buƙatar shi a daidai wurin. Shine irin waɗannan da kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. yanzu sai na baka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi sai na Umar al-Ansaru ba wai yayi ne da niyyar yabo kawai ba kamar yadda su al-maddahun wato san kira ko maroki shi aikin shi kawai shine yabanka wani ma ko sunanka cikakke bai sani ba a gun wannan bikin kawai da tambaya wancan da na gani da farashin da ya ganka da alamar wadata wai waye ne a faɗa mai sunanka ana faɗan sunan daga nan kawai zai ci gaba da ƙari akai kaga wannan shine aka hana amma wanda zai zama bukata ta kama irin yadda misali a zamanance in za a ce za a yi fere da wani a gidan rediyo ko zai gabatar da takarda za a ce za a ba da citation tarihinsa ko an zo ana ana kokarin interview na tantancewa za a baiwa wani aiki kai kuma a cikin yan takaran ko cikin applicants din ka san wane ya fi cancanta babu laifi dan ka faɗi kalma a kan shi ta yabo wadda tabbatar cancantarsa kaga so nan akwai bukata ke amma kawai mujarradin yabo ko kuma mutum ne ya tura a nema mashi aure kai kuma an san ka san shi aka zo ana tambaye ka dole ka faɗa abin da ka sani alkhairi ko aka san sa game da shi duk muka lura da waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ko aka yi masa ko ya ga an yi bai hana ba suna da mafita irin wannan amma dai al'asul game da tsuran yabo shine hani saboda kada ka karya kashin bayan dan uwanka kamar da wani hadisi yazo da wannan lafazi sannan batun watsa kasa a fuska yana nan mustahabi ne kaga zaka iya in kuma ka san cewa bai da maka wata matsala ba ka debi kasa ka watsa mai a fuska ko kuma ka hana shi kuɗi kamar da suka ce ma'anan watsa kasa a fuska kenan ko kuma ka ainihin wato yi mishi tsawa da makamantansu ma'ana dai a hana idan za a iya hanawar domin shi annahi al-munkar ana yi ne da gwargwadon abin da zai zama maslaha kar a je garin hana wani munkari a auka wa munkarin da ya faka da je ka watsa mai kasa tare su ma dukan tsiya waɗannan yan daba ko yan kalare a ce kai ɗan siyasa ne sun suna taya banka ka ce kai ni ahlus sunna ne ba ruwana da ku kana duka kasa ka watsa musu jikinka zai gaya wa to kaga da kai haka gara kai ka shige mota ka tafi ina fata muna ganewa wannan dai shine abubuwan da malamai suka faɗa kaɗan daga cikin su akan wannan mas'ala wa haddathana waqi an sufyan an mansur an ibrahim an hammam qala jaa rajulun fa asna ala uthman fi wajhi daga waqi ibn al-jarrah daga sufyan malamin sa as-sauri kenan an mansur daga mansur ibn al-mu'tamir an ibrahim at-taymi al-hammam qala jaa rajulun fa asna ala Uthman fi waji wani mutum ya zo gaban sayyidina Uthman ya dosa mashi dan ma'abba yana yaban shi fa akhadha al-miqdad ibn al-aswad turaban sai al-miqdad ibn al-aswad radiyallahu anhu ya ɗebi ƙasa fa hafahu fi wajihi ya dosa watsa mai a fuskarsa wa qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah ya ce idza ra'aytumul maddahina fahtu fi wujuhihim at-turab in kun ga masu wato yin sankira ko masu yaban mutum to ku watsa musu ƙasa a fuska wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi da Abu Dawud وحدثنا وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم القصير كان أبو بكر عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه لأدبر وترانا منا زونا كما سيدنا عمر sai wani mutum ya yaba wa wani mutum bayan ya juya ya bada baya bayan da ya gama yaban shi waɗanda aka yi mishi yabo din ya tashi ya kama hanya فقال له عمر رضي الله عنه sai Umar Allah ya kara masa yadda yace a qartar rajula aqaraka Allah ka kwantar da shi shine aqa ina inda inda ke kwantar da rakumi ko sariya ka kayar da shi ma'ana ka sace mishi gwiwa ka cutar da shi Allah ya maka irin abin da ka mishi to jama'a mukalla anan irin abin da yake faruwa da muka sha fada a harka ta addini jama'a wannan ya fi komai dacewa da mukula da shi a zo yara dan kawai sun yi haddan doron alkur'ani matani a tara jama'a ai ta musu rawani ana tayabansa ana ce musu kaza kaza suke nan sai kan sai kumbura ba shi na abin da yake faruwa ba sai su dauka daga cikin malamai ne su dauka daga cikin masana ne daga nan abu na gaba da za su yi shine hatta malamin da ya koyar da su su fara rena shi su fandare su bar makarantar shi su je su gina tasu ko su nemi hayan wani zaure kawai su ma su fara hadda tara ƴan mata daga nan ai ta shirme da rashin tarbiyya iri daban-daban saboda mene wato shi kanshi karatun bai ishe su ba shekaru ba su ishe su ba hankali bai ishe su ba kamar yadda salaf suke faɗa ne la yaktamilu ilmun rajuli hatta yaktamila aqalu ilimin mutum bai cika har sai hankalin shi ya cika duk yadda mutum yake da ilimi in babu shekaru wadatattu sai an ga wannan shawara sai daga baya kawai ai ta gyarawa ko kuma ai ta bada uzuri cewa to ai kasa akwai kunciya to musamman haka alqur'ani wajibi ne a nesantar da kunciya harka domin yana da hadari mutum ya karkace daga manhajin magabata wajen mu'amalar da alqur'ani tun daga jiji da kan wanda asalin abin da ake so da shi shine tawami da kuma alfahari asali abin da ake so da shi shine barranta daga alfahari da kuma har a dinga sukar wato waɗanda suka koya maka kana aibata su to shekatu zai albarka gaba da haka ya kamata masu islamiyu da makarantun hadda su dawo daga rakiyar wannan bukukuwa ba su ne asalin karatu ba zama waɗannan bukukuwa kawai an maida su ne hanyoyi na na advertisement na makarantu hanyoyi na samun dakhal income saboda za a sa ma yara haraji za a ce sai tsinka anko za a ce sai an je Kano ko Lagos an zo wani yadi na musamman an yi wane ne kowa sai ya kawo dubu ɗari kaza kuɗin anko ko kuɗin kama venue na na event to duk wannan ne kawai ake ma ba amma ba asalin abin da shine asalin karatun wa haddathana Muhammad ibn Sabah الدولابي كده قال حدثنا إسماعيل بن زكريا شين ابن مرة الخلقاني الكوفي حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل رجلا يثني على رجل النبي صلى الله عليه وسلم يجي ونمتن ينا يبنوني ويتريه في المدحة ينا تزغوب تاشي فقال له سيالي صلى الله عليه وسلم يتي لقد أهلكت أو قطعت ظهر الرجل ونمتن كهلكت شيء ko kuma a ce ka sare mishi laka wannan yana cikin bukhari da muslim haka al-imam al-bayhaqi a cikin as-sunan al-kabir da al-imam al-bukhari ya ilawa cikin al-adab al-mufrad hadisin yana nuni zuwa ga ainihin wato cewa babu kyau yaban mutum ayi har a yawaita babu kyau yaban mutum da za a yi mishi har a kai ga an cutar da tunanin shi ko an lalata mishi fahimtarsa duka wannan yana daga cikin abubuwa wato marasa kyau sai mu tsallaka zuwa ga ibnu abid duniya a cikin makarimul akhlaq shine na biyu ko da ibnu abid duniya yake cewa shi kuma daga lamba hadisi na 54 da yake cewa wa haddathani Ahmad ibn Ibrahim ibn Kathir Ahmad ad-Dawraqi kenan qala haddathani Umara ibn Yahya Abu Hamza an Abdurrahman ibn Mahdi qala daga Ahmad ibn Ibrahim wanda yana daga cikin wato malaman da suke da hadisi a cikin Muslim da Al-Imam da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah ya ruwaito ta hanyar Umara ibn Yahya Abu Hamza zuwa ga Malam Abdurrahman ibn Mahdi qala li Bishr ibn Mansur As-Sulaimi Abu Muhammad Al-Basri shi ma yana daga cikin rijal Muslim da Abu Dawud da Imam An-Nasa'i yace inni la ad'u ila ta'ami man law nabadtuhu ila al-kalbi lakana ahabba ilayya min an ya'kulahu yace nakan kira mutun zuwa ga walima yace abinci a gidana nakan ga mutun yazo gidana ana walima ya ci abincin gidana yace amma wallahi a asali wannan abincin in dauke shi in wurga wa kare ya fi soyuwa a raina fiye da wannan mutumin yace in zan yi amfani da wato halayen mutum da rashin kan gadansa to sai na gwammace in bai wa kare kamar me yasa ya bashi kenan bayan kuma gashi ya zo a sunna cewa la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi kamar da Abu Dawud ya rawaito kar kai aboki da kowa sai mu'mini kuma kada wanda ka bari ya ci abincin ka sai mai tsoron Allah ma'ana wannan shine al-asl in zaka gayyaci mutane walimar cin abinci to ka zabi mutanen kirki amma wannan bai hana kuma idan wani ya zo wanda ba mutumin kirki ba wani ya gayyato shi a cikin waɗanda aka zo shi kaka hana shi ko mun gane yanzu kai mishi ta'aliful qalbi ke saboda muhimmancin kyauta wajen sanya soyayya tsakanin zukata da muhimmancin ciyarwa kuma wajen cika ma'auni sawa'un mu'mini ne yaci ko fasiki sawa'un mutum ne ko dabba duk wanda ka ciyar da shi ko ka shayar da shi zaka samu lada sai ya zama wani zai ci abincin amma kai a ranka baka so ma ya ci ba amma saboda kwaɗayin ladan da kuma kwaɗayin abin da zai faru na gyara alaƙar da ke tsakaninku da shi ko kuma a sanadiyar haka sai zama ya kyauta wa mutanen kirki gato sai dinga cewa da yana ganin usadan da zafin kai ce wallahi ashe ba haka suke ba na mun taɓa zuwa har gidan wani mun ci abinci wallahi to sai daga nan sai ya sai ya fara sauraron wa'azi kaga an taimake shi ina fata mun gane قال عبد الرحمن فليتقي الرجل دنا دناءة الأخلاق sai Abdurrahman ibn Mahdi yake cewa to ya kamata mutum ya dinga tsere ya dinga kula yana taka tsantsan da dana'atul akhlaq halaye na Allah wadare kamar yattaqil haram kamar yadda yake gudun zina da shan giya da sata da tata da karta da makamantansu fa innal karama min ad-din dan halin kwarai yana cikin addini karka sai ko dan kana tsayi da sallah kana tilawa alqur'ani kana azumi litinin da alhamis kana kaza kana kaza to kai ba ruwanka da mutunta mutane ba ruwanka da sakin fuska ba ruwanka da yau mutane sallama ba ruwanka da gaida makwabta ba ruwanka da zuwa jana'iza ba ruwanka da gaida mara lafiya ba ka yi wa kowa komai kawai kai comrade ne kaga in dan boko ne sai a ce comrade idan ustazi ne sai a ce izza to duk wannan zama kurakurai ne ko mun gani su turawa ɗan boko nasu kwamaranci ne ce ai kwamaran ne ba ruwan shi da kowa to wannan ba daidai bane haka masu takaba cewa izza ba sa kula kowa su ma ba daidai bane jama'a ina ba ta mun gane yawa wa da sana ahmad ibnu ibrahim qala da ta da sana ya ibnu musanna al-halabi wannan ya ibnu musanna al-halabi majhuli ne ba a san shi qala sami'tu sufyan ibn uyayna qala amila rajulun min al-kufati bi khuluqin jani' wani mutum a garin kufa yana wani hali na Allah wadare fa'ataka jarun lahu jariyatan wani makwabcin shi sai yanta wata baiwa shukran lillahi dan godiya ga Allah id'afahu min zalikal khuluq ce Allah na gode maka da baka sa nake da mugun hali irin na makwabci na dinnan ba kuma Allah dan haka nayi na yanta wannan baiwa ma'ana kai sadaka ka gode wa Allah saboda bai jarabce ka da wani mugun halin da ya jarabce wani ba makwabcinka ne ka ji cikin dare yana dukan matan shi in gari waye sai kai sadaka Allah Allah bai jarabce ka da wannan zalincin ko ka ji ana ta ashariya a gidan ko ka ji mutanen gidan suna kuka da cewa baya ba su abinci ko baya kula da sallah ko wani abu makamanci haka to sai ka gode wa Allah cewa duk da yana makwabcinka bai shafe ka ba domin a ɗabi'ance ya kamata tunda makwabcinka ne sai zama halin ku iri daya Allah shi kyauta wa an shadani Abu Ja'far al-Qurashi kullul umuri tazulu anka wa tanqadi illa as-sana'a fa innahu laka baqi ولو أنني خيرت كل فضيلة ما اخترت غير محاسن الأخلاق yace kullul umuri tazulu anka wa tanqad bayan rasuwarka duk wasu abubuwa da suka shafe ka a duniya duk za su wuce gidanka iyalanka suturarka fuskarka komai za a daina ganin shi a daina labarin shi matarka ta aure wani ko wani ya aure ta ƴaƴanka a wayi gari ma da ƙyar ma wani zai tuna ka kullun ya maka addu'a duk wani abu da aka sani naka sai dai ana nan ana nan har zai zama ya talasha zai fadin a daina jin labarinsa illar sana'a yace sai yaban da ake maka akan halinka na kirki kallan gai zama har yanzu ai ana ambatan mutane da suka dade da mutuwa a duniya me yake ambata kirkin su ba tashi ambatan saddauna za a ambata kirkin shi Allah ya gafarta mishi ai yayi kaza yayi kaza ya taimaki yan arewa ya gina kaza ba shi ake ambata ba kullum wani shekara 40 da wani abu yanzu an tashi ambata Imam Malik ne za ambata kirkinsa iliminsa nagartarsa bautar Allahnsa an tashi ambatan Fudail dan Iyad Allah ya gafarta musu duka duk wani mutum da kaji ya mutu jama'a da haka ake ambatan shi wani zai mutu yau ko jiya ko last month in bai da wani halin kirki babu ma wanda zai ji labarin cewa ya mutu shine illa sana'a fa innahu laka baqin yace shi yana wanzuwa Allah yana wanzar da ambatan alkhairin mamata ko bayar rasul wala wannani khuyirtu kullu fadilat yace da za a bani zabi akan duk wata falala da ake samu a duniya a ce in zabi kwaya daya makhtartu ghaira mahasin alakhlaq yace ba abinda zan zaba sai kyawun halal a wace ko a baka dukiya ko a baka shuhura ko a baka sarauta ko a baka kaza wanne kake so ko kuma a baka kyawawar halaye zabo wanda kake so yace to zan zabi kyakkyawan halaye wa shadani husayn ibn abdurrahman uhibbu makarim al-akhlaq jahdi wa akrahu an aiba wa an uaba wa a'ridu wa wa a'ridu an sibab an-nas jahdi wa sharru an-nas man bahasa sibaba yace uhibbu makarimal akhlaqi ina kaunar kyawawan halaye jahadi ina iya kokari na naga nayi su wa akrahu an aiba kuma ina kyaman naji an aibata ni wa na aibata wani wa an uaba ko ni a ce ban iya ba bana san na zaki kowa nace bai da kirki bana san na batanci ga kowa kuma ni ma idan amuna batanci bana jin dadi wannan ɗabi'ar mutane ce ya daga cikin halayyar mutane shine ba sa rasa aibi kowane mutum bai rasa aibi ko mutum bai so a ambata aibin ka gane wannan zama yana da muhimmanci a psychology na wanda da mutane duk mutum yana da aibi ba shi gaskiya da yake cewa dan adam tara yake bai shiga goma kowane mutum in kara yin shi ka gan shi da wani aibi wato wani hali ko wani ɗabi'a ko wani rashin kyautawa wanda ina ma da ba haka yake ba amma ana mutane hukunci ne da abin da ya fi yawa to ɗan adam kuma mai aibin nan kuma bai san ambata ya fi sauka kau da kai ka yi kamar baka gani ba ka yi shaƙulatin ɓangaro da shi to da in ba ya zama dole ba ka kau da kai daga aibin mutane ka shagaltu da naka aibu wannan ya daga cikin dabarun zama da mutane ko ba munafurci bane dan galibin mu saboda zafin kai da muke fama da shi a ce ai munafunci ne ba ga mutum halinsa ba kamar munan zage zage za ga mutanen Sokoto suna tuhumo da da munafunci cewa wai mu muna koye koye a akwai kawaici akwai alkunya akwai kau da ido sannan kuma zaka mutum nasiha akwai yadda ake yin nasiha kalle da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ya zo ya ce ma balu aqwamin da yasa wasu mutane suke kaza mu ba yanzu muke tsaya ce alajuwa ne kaza yake ai shine ke tauye mu Allah ubangiji ya ce wayil lil mutaffifin ba zai ji wannan wazin annabi sai ce ma balu aqwami in ya kama dole sai yayi wazi wannan kenan yace wa a'ridu an sababin nas jahil kuma ina iyayi na naga na kauce daga zagin mutane wa sharrun nas man bahasa sibaba mafi sharrin mutane shine wanda yake neman ina ne zagin ma yake ma'ana wanda yake bincikan laifukan mutane dan ya zage su ko wanda da ya ji an ambaci wani ya ce wai me yayi ne ya sake kwatawa ne to waɗannan su ne mafi sharrin mutane Allah ya tsare bab ayyul imani afdal babun da ke bayani akan mafificin imani قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج بن دينار عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله ما, ما الإيمان قال الصبر والسماحة والسماحة قلت فأي الإيمان أفضل قال خلق حسن وانا حديثي مالا يا كاوش تانيا أبو قريب واتو محمد ابن علاء الحمداني يا رسول كاتا تجيبي لأربعين تقص يا دقا كردال الجماعة دقا أبلاي بن نمير الحمداني شما شما رسول سا يريد تسعين ترى شما كردال الجماعة يا دقا حجاج ابن دينار يعني الواسطي an shahar ibnu haushab daga shahar ibnu haushab shahar dan haushab malami ne da akwai maganganu da yawa akan shi akwai malaman da suke rawaita hadisan shi kai tsaye amma da an ce shaharu ce bidda'at ishtahar shahar wanda ya shahara da rauni akwai malaman da kuma suke ihtimalin sa dan haka akwai maganganu da yawa jama'a akan sa akwai buhut da aka yi musamman akan shi amma wannan isnadin yana da mutaba'a shi shahar din akwai mutaba'a da Ubayd ibn Umar yayi masa kamar da yake cikin littafin Shu'abul Iman na Imam al-Baihaqi da littafin Ta'zimu Qadari Salah na Al-Marwazi da haka wannan isnadi ne alal aqal a ce wato sahihun li ghairi na fata mun gane aka ce kala yace qultu ya rasulullah adan amru dan abasa yace ya manzon Allah mal imanu menene imani qala as-sabr was-samaha yace imani shine as-sabr hakuri malamai suka ce ma'ana hakuri akan bin dokar Allah da hakuri akan gujewa saban Allah in kai haka zaka ga dukkan ayyukan imani zaka yi su hakuri akan tauhidi hakuri akan ibadoji na wajibi hakuri akan gujewa muharramat da mubiqat da kaba'ir da sauransu kuma fahimta wasamaha da kuma saukin hali saukin mu'amala saukin hulɗa ka zama mai saukin mu'amala da mutane mai kawaici mai yafiya mai kauda kai mai kyauta mai sakin fuska mai bushasha yana cikin as-samaha qultu sai nace ya manzon Allah fa ayyul imani afdal ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wani imani ne yafi falala qala yace khuluqun hasanun kyakkyawan hali al-imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi da tsayi sosai haka Abu Ya'la a cikin musnadin sa haka al-imam al-Baihaqi cikin Shu'ab al-Iman wa hadathani ba'd ahli al-ilm an Khalaf ibn Khalifa qala hadathana al-Hajjaj ibn Dinar am Muhammad ibn Zakwan an Ubayd ibn Ubayd ibn Umayr an Amr ibn Abasa anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala mal iman hadi dai isnadin da irin wancan abin da na ishara na mutaba'a ta Ubay ibn Umayr sai dai shi kuma wannan daga farkon isnadin ya samu matsala saboda ibhami na wannan da yace ba'abu ahlul ilm wannan ibhamin ya kashe wannan isnadin amma dai matanin ingantacce ne insha Allah shi ma ya take zuwa ga Amr ibn Abasa radiyallahu anhu yace anna rajulan mai bada riwayan a wannan yace wani mutum ne ya tambaya to tayu wato ya yi iltifati anan bai ambaci kansa ba ko kuma tambayar ta maimaitu daga gun mutum fiye da daya yace wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace da shi amal iman menene imani qala sabr was samahatu wa husnul khuluq wa khuluqul wa khuluqul hasan wato hakuri da sassauci da kyakkyawan hali ya'ani bis sabri amma harimin lahi yace yana nufin haƙuri wajen wato guje ma ababan da Allah ya haramta wasamaha ada'u maftaradallahu alayhi da kuma wato ita samaha tana bayyana a cikin aikata abin da Allah ya fallanta maka wa khulqun hasan makarimul akhlaqi wal a'mal kyawawan ayyuka da kyawawan halaye wa da sani Isma'il ibn Asad qala da sana Ubayd ibn Jannat qala da sana Yunus Yusuf ibn Muhammad ibn Munkadir wannan shi ma bayifi ne Yusuf ibn Muhammad ibn Munkadir wato bayifi kamar da ke cikin at-taqrib yace ana abdullah an jabir ibn abdullah qala su ila annabi sallallahu alaihi wasallam an al-iman fa qala as-sabr was-samah an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da imani yace imani shine hakuri da kuma as-samaha da saukin hali na'am sai al-imam abin nan al-kharaidi da shida al-imam as-silafi waɗanda suka yi aiki a cikin wannan littafi mai suna makarimul akhlaqi wa ma'aliha shi kuma as-salafi yazo yayi al-muntaka min kitabi makarimul akhlaqi wa ma'aliha daga hadisi mai lamba ta 48 a shafi na 39 malam yace an shadani muhammad ibn tahir ar-rafiqi muhammad dan tahir ar-rafiqi ya rera mun wannan waka cewa laysa fi kulli halatin wa awanin tatahayya صنائع الإحسان فإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تأذر الإمكان ليس في كل حالة وأوان وأقوى لوك الشبل وأقوى يدي بني كي سام كنك تتهيأ صنائع الإحسان كي سام كنك أشريه da nishaɗin aikata aikin kirki akwai aiki kirkin da ka saba yi shi amma wata rana zaka ji baka da nishadi wata rana da an ce a kawo sadaka sai kai maza ka bayar wata rana da an ce a kawo sadaka sai shi dai maza ya ce maka ka bayar suka ji gashi sun dame mu a masallacin da neman sadaka sai sun sun takura ma sun sun ga Allah ya ba mu wadata sai shi dan ya hana ka wata rana haka wata rana nafila ce ma ka saba yin ta wata rana shi dan ya ce maka ba sai kai ba yau haka tashin da rahoto ba kowane lokaci mutum yake da wato abin nan nishadi ya zama readiness ɗin mutum ba kullum bane da haka fa idza amkanat duk sanda ka samu wannan halin fa badir ilaiha yi gaggawa ka aikata aikin alkhairin kuma da Allah yake cewa fastabiqul khairat fastabiqul khairat yi gaggawa ku ji ga alkhairi yace hazaran min ta'azzuril imkani yace dan ka dau wato ka sammatsi rashin samun dama dan karka bari rashin samun dama ta zo maka dama abuwa guda biyu daga cikin ababen da ake sammatsa mutane a cikin su kamar da hadisi ya tabbata shine lafiya da kuma daman maki lafiyar nan da kake enjoying dinta wata rana za ta wayi gari ta yi ta dahauri ta ta sururuci abinda kake yi da ba za ka iya ba idan ku mutumin da bai iya yin azumi akwai mutumin da bai iya yin sallah a tsaye akwai mutumin da bai iya yin alwala da ruwan sanyi akwai mutumin da bai iya tsayuwar sallah dan a karanta aya goma shafi ɗaya ba zai iya ba da kuma yana iyawa ballantana kuma ce shi yayi da kansa kaga rashin lafiya ne ya bujiro mishi ko shekaru ya ya canza mishi dabi'a sannan kuma dama da kake da ita musamman a shekarun kuruciya kana da lokaci isasshe baka da damuwa da yawa baka da bukatu masu yawa to wannan shekarun su ake amfani da su kai investing a cikin rayuwarka intellectually and otherwise ka koyi ilimi ka koyi alqur'ani ka koyi ilmomin addinin musulunci kai karatun boko ka koyi sana'a duk abin da ka koya ka koya kafin ka sake ka bari shekarun ka saura 40 45 50 an fara haifa haife yaya sun fara taruwa wani ma yayi aure ya ƙara yayi jikoki ko yayin ka sun taso sun zama samari ko yan mata ta ku abin da kana ji kana ganin dole za ka hakura dole za ka hakura duk kwali ka kuwa zaka idan ka samu damar da zaka yi aikin alkhairi kai sauri sauri kai kafin lokaci ya kuce maka wannan waka al-Imam al-Hafiz Ibn Asakir al-Dimashqi ya kawo ta a cikin littafin sa Tarihu Madinati Dimashq ya danga ta daga wannan malami قال حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن الوراق قال حدثنا قرة بن حبيب القروي أخبرنا محمد بن طلحة بن مسرف وشعبة جميعا عن طلحة بن مسرف قال سمعت عبد الرحمن ابن أوسجا يحدث عن البراء بن عاذب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منح محنة محنة ورق أو محنة لبن أو حدا زقاقا كان له كعدل نسمة Nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi wanda aka tashi ta hanyar Ubayd Abu Ubaydillah Hammad ibn Hasan an-Nahshani al-Warraq shi kuma daga Qurra ibn Habib ibn Zayd ibn Shahrazad shine al-Qanawi daga cikin rijalul Bukhari ne wannan shi kuma daga Muhammad ibn Talha ibn Musarrif al-Yamani da Shu'ba dukkaninsu daga Talha baban shi wancan Muhammad din kenan ibn Musarrif yace samitu abdurrahman ibn ausa da yuhaddithu an al-bara ibn azib sayyidina bara dan azib Allah ya kara masa yadda yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake cewa man manaha min hata warqin warqin wanda asalin manaha manaha min hatan ina iya daukan ma'anar bayar da bashi kamar yadda yake nan min hata warqin wanda ya bada bashin koda azurfa kwaya daya aw min hata labanin ko ya bayar da aran raƙuma ko saniya ko akuya dan aje a shanonata shine min hata labanin ina fata mun gane suna yin haka sai mutum ya dauki wata dabba shi ne nono sai ba makwabta ko talakawa ko su baki sai da ta tsanon da suna sha wanda ji yi haka au hadda zuƙaƙan ko ya shiryatar da wanda ya ɓata ya nuna mishi hanya makaho ko wani wanda bai san inda za shi ba ko wanda ya makuwa ko baƙo ce don Allah malam algabata malam ya zan je wuri kaza da Allah ina ne hanyar wuri kaza sai ka ce mishi bunan daga nan kai can ko zo mu je in kai ka ko hau mashin ina rage maka hanya shine au hadda zuqaqan nabi sallallahu alaihi wasallam yace kana lahu ka idlin nasama yana da lada kamar ladan wanda ya enta rai ladan ita ba za a bashi waɗannan ayyukan da da aka ambata suna da babban lada ladan su kamar enta rai ne da ba domin aikin da kai yayi kama da bayar da yanci ka ba mutum abinci ko ya bata ka sa shi a hanya ko ka bashi wani bashi da zai taimake shi a rayuwarsa duk waɗannan halaye ne na kirki mustahabbai ana so a dinga aikata su wani hadisi imam bukhari da muslim sun rawaito shi hadisi ne tabbatacce wa da sana ali ibn harb qala akhbarana abu muawiya ad-darir aw waki' ibn al-jarrah qala akhbarana hisham ibn urwa an abihi an عن أبي المراوح عن أبي ذر قال دقى علي بن حرب الطائي وان دير سكاتة قليل دا خمسين دا شدا شيكم يتشي دقى أبو معاوية الضريشين خازم ابن معاوية رحمة الله عليه بما لم يجب تبقى صفوفة لشدا الوكيع ابن الجراح سكتشي دقى هشام دم أروى دقى بابنسا دقى أبو المراوح دقى أبو ذر الكفاري رضي الله عنه قال yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ayyul a'mali afdal ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne mafi falala qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace imanun billah in imani da Allah shine aiki mafi falala wa jihadun fi sabilillah da yin jihadi don Allah qultu na sake cewa fa ayyur riqabi afdal wani wuya ne ya fi daraja wajen ‘yantawa, ƙala an fasuha inda ahaliha, wa aglaha samanin mafi daraja, ba wanda ya fi daraja ya fi kima saboda iliminsa ko wani kibra da yake da shi, ko baiwa wanda take kyakkyawa, Ubangidanta yana santa yana ji da ita, wa aglaha samanin wanda kuma inda sirwa za a yi ta fi ainihin wato tsada. qultu sai nace fa illam af'al don na kasa yin wannan abun ba qala yace tu'inu ba'ian ka taimaki wanda ya bata ka gwada masa hanya aw tasna'a li akhraqa ko ka samar da abun yi ga wanda ba shi da abun yi samo da mutane sana'o'i irin da 'yan siyasa suke ba karama aiki bane ba da za su yi don Allah shine wannan autas na'u autas na'u li akhraqa ka samar da abin yi ga wanda ba shi da abin yi ba shine empowerment ba da ake cewa a musu empowerment akwai musu sana'a a ba su kayan sana'a akwai musu sana'a a ba su kayan sana'a ko ka ba shi jari ko ka bude mai shago ko ka sa shi akan wata scholarship ka biya mishi kuɗin makaranta ya samu abin yi bayan ya gama makaranta ko ka zo ka ci to shikenan zo zauna a kofar gidan nan kamar kana gadi ka dinga dan kula da yara masu wucewa kana hana wasa a nan wajen duk sati za mu baka kaza ko kuma shikenan to zo ka zo mu je gona kai aiki ko da aikin ba dole sai an yi shi yau ba mutum ne yana tabara tabara ce ne ko a ce to a dinga bashi bara ce to shikenan zo share masallacin nan mu biya kuɗin sharewa malam musa sabi ya ga yake mutane da cikin wannan ka zo ka ce kana bara ce to shikenan mu je gida sai fito maka da wanki kayan shi sun yi da tece to kaga dai a gida na ake wankewa amma ka wanki in ka gama zan ninka maka kudin wanki wani ya wanke wani ya ce to Allah ya gata malam bar dai je in dawo sai sai ya sabe ya guda mishi to wannan ga ka san mishi aiki ko almajirai ne suka zo suka yi bara mai kan kawai ka mai da su almajirai let them know that they are earning their living saboda dan adam ya fi jin kimar kansa idan yana ainin da kansa kuma ya fi dacewa da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine amalur rajuli bi yadi to wannan aiki ne mai kyau kwarai asali al-akhirat shine wanda bai san ma abin da zai yi da rayuwarsa ba to ka samu shi hanyar rayuwa qultu fa in da'uftu an zalika to in karfi na bai kai haka ba fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace yace tad'un nas min ash-sharr to ka kauda sharrin ka daga barin mutane karka musu kazabi karka cutar da su karka zama informa na kidnappers fa innaha sadaqatun tusaddiqu biha ala nafsi kamewa daga cutar da mutane to aikin lada ne mai zaman kanshi jama'a ku ji wannan fa ka kame daga cutar da mutane shi za malamai suka ce wannan daga cikin aikin da ake samun lada ba tare da an yi shi ba domin barin yin wani abu ne karka cutar da kowa da bakinka ko da harshenka ko da sharrinka ko da muzantawarka ko da ƙazafi ko da mummunan zato ko da makirci karka cutar da kowa da duk wani abu da ke cutar da mutum ce to in ka kayo kanka sadaka wannan dalili ne akan cewa al-kaffu an sharri dakhilun fi a'malil birri haka suka ce al-kaffu an sharri dakhilun fi a'malil birri ka kauda hannunka daga cutar da mutane yana shiga cikin ayyuka na alkhairi وحدثنا العباس ابن عبد الله الترقفي قال حدثنا محمد بن اسحاق الفريابي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي ابن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم shi ma wancan da muka wuce Bukhari ya fitar da shi da Muslim wannan kuma isnadi ta hanyar Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi ya rasu shekara ta 212 babban malami daga Sufyan al-Thauri daga Amr ibn Murra daga daga Khaythama daga Abi ibn Hatim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqun nara ku ji tsoron wuta ku yi kokarin guje ma wuta walau bi shiqqi tamra koda da sadaka ne ko kyauta da tsagin dabino dabino kwaye ka tsaga ka baiwa dan uwanka ya karya azumin sa kai ma ka karya na ku buɗe baki da shi da kyakkyawan niyya to wannan yana iya da kai ga wuta fa lam yakun shikka tamratin in ba ka da rabin dabino da zaka bayar fa kalimatun tayyibatun ka dinga faɗan magana mai daɗi wannan ma bukhari ya kaɗaici da fitar da shi a cikin dogon hadisi cikin abin nan alamatun nubuwa a cikin sahih bukhari وحدثنا عمر بن شبة النميري babban malamin nan marubuci Umar ibn Shabba ibn Abda Abu Yazid asalin sunan baban shi wannan Shabba din sunan shi Zaid sunan shi kenan an ce baban nashi yana dan jinjiri mahaifiyar take mishi waka tana mai rawa tana cewa la bi abi wa shabba wa qad asha wa dabba shine sai wannan lafazin shabba la bi abi wa shabba na rantsi da Allah yaro na ya girma wa kad asha kuma ya rayu wa dabba har ya fara marar rasu tana mishi rawa tana mai waka sai wannan kalma na shabba kawai sai sai sai bi shi to haka bu kuma yayin shi malaci musu yayin shabba حدثنا يحيى ابن بسام ابن فريد كنا الزهراني yace shi kuma hadathani ma'shar ibn abu ma'shar shine albara an abi mu'adh an abi harib an ibrahima anna ibrahima hadathahu anan aswada anan aswada hadathahu ana abdullahi qala abdullahi da musuli ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man aqrada qardaini wanda ya bada bashi sau biyu kana lahu ka ahadihima law tasaddaqa bi zai samu ladan inda yayi sadaka da ɗayan bashin inda kai ba mutum bashi wata ne kuma ka iya ƙara mashi wata kila da ka bashi na farko nan bai biya akan kari ba ko bai biya lokaci ɗaya ba an ta fitina an ta jin haushin juna da tsaki kuma goma zai ce a bani ka sai biredi ba ka biya ba ka sake siya a wani shagon ka ki biya ka siya majina a can haka dai ana ta ta taba zara kai duk da haka kuma ka sake dawowa ce da Allah ce maka mu yau garin rogo nake so da kuri kuri sake dauka ya saka ya sake baka bashi to abinda za a bashi na lada za a bashi ladan kamar inda yayi sadaka ne da wannan garin kwaki shi wanda shi wanda ba da bashi wannan hadisi ibn Malik ya fita shariki ne sai yana da falalar ba da bashi a karo na biyu ko mun gani duk da karo na farkon ma yana da falalar shi amma wannan falalar ta kebanci karo na biyu ne me yasa saboda galibin mutumin da ka bashi bashi to ba kowa ne kuma yake biya har ka kara ne cikin cikin jin dadi ba sai yurin da zaka bashi na biyin nan sai ka tuna cewa a baya fa bai biya on time ba kamar da haka ka hakura ka bashi wannan bashin kuma hada da bashin kuɗi bashin wani abu mai kima wanda za a biya da kuɗi kamar da zaka siya a shago da bashin wani abu wanda za a biya da irinsa da kuma bashi na ainihin wato service wato mutum ya maka wani aiki baka biya shi kuma wata ne ya ƙara yi maka duk abin da ake da suna bashi yana da falala ta fuskar mai bayarwa saboda taimako yake ana son ya bayar sannan kuma ana tsoratar da kai kai mai karɓa cewa ka ba a hankali kamar hudu ba malam shaibu ta kenan ko Allah ya saka mishi alkhairi za mu saurara a nasu da lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله